وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوات رمضان هجرا منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo tara ga watan bakwai dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatunmu za mu tashi sura ta ɗari da tara ita ce suratul kautari sura ta ɗari da takwas suratul kautari tana da ayoyi guda uku wannan sura tana nuna irin kyauta da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ayatu ta farko aya ta biyu tana magana kai da Allah ya umarce shi da yin ibada iri biyu ibada da ta shafe ka da kuma ibada da ta shafi bayan Allah shine yin sallah da kuma yin yanka domin sallah alaƙar ka ce tsakaninka da Allah sannan yanka kuma ibada ce da za ka yi don wani ya amfana saboda haka Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ibada lazima da muta'addiya sannan ƙarshe Allah subhanahu wataala ya kare martaba annabi sallallahu alaihi wasallama daga masu muzan tashi da masu yin katun ɗinsa da masu zaginsa da masu gaya masa bakan magana duk ƙarshen su sai ya ƙare na'am wata tana so za ta musulunta kina so za ki musulunta to a gaya mata mana Turancin na ku iri wani yace do you want to accept Islam wani yace do you want to embrace embrace Islam menene wani ne to me tace ta yadda kin yadda za ki ga abin musulunci da amincewarta ta ta yadda za ta shiga musulunci da yaddarta ne ko wani ya mata dole to alhamdulillah da amincewar ta ko to zan gaya mata kalmar shahada sai ta faɗa da larabci in fassara mata ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله in ce kin amince daga yau ba wanda ya cancanci abota mu da gaskiya sai Allah kin yadda kuma daga yawa nan Muhammadu manzon Allah ne kuma annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne to wannan shine musulunci me sunanta miracle to to shikenan wannan ba shigo wake addinin ai miracle ne to tana so a ban mata miracle din tunda ba shi da wata illa to wanne take so a ta zaɓa ne ko ba ta jin sunan musulmi to shi kenan Aisha sai daga yau sunanta Aisha kuma Aisha mace ce mai ilimi to shi kenan Allah ya tabbatar da mu a musulunci suratul kautari sura ce kamar da muka yi bayani ta kunshi abubuwa guda uku manya-manya na ɗaya kyauta tsakanin Allah da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na biyu umarni zuwa ga yin bauta lazima da muta'addiya na uku tozarta waɗanda suka taɓa martaban manzon Allah da yanke musu hukuncin cewa ƙarshen su ba zai yi kyau ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Allah subhanahu wa ta'ala bayan basmala ya buɗe wannan sura da harfu taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yanfa'u al-isma wa yansabu al-khabara shine inna wato shi inna ana amfani da shi ne domin karfafa magana da tabbatar da ita da kuma cewa wannan magana tabbas ce ba za a canza ta ba shi ta ake kiransa harfu taukidin karfafa magana yake nan tashi basara sai a ce tabbas a ce lalle a ce jahir a ce haƙiƙa na din nan damirun ne muttasilin mabani ala sukuni fi mahalli nasbin shine ismu inna a atsayi fi'il madi mabani ala sukuni salihi bina adallatu ala fa'il ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الكاف ضمير متصل مبني على فتح في محل نصب مفعول الاول الكوثر مفعول الثاني والجملة من الفعل والمفعولين في محل رفع خبر إن تبت داهر للي حقيقة الله يا باوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر كما أكي أنفاني دا إنا بيشي أنا با سيشي إنا يكاو دمير azama ba a cewa damirul jam'i sai dai a ce damirul azama mai nuna girma da buwaya da kasaita da isa ta Allah subhanahu wata'ala sannan ya kawo shi da sigan mazi bai ce inna sanu'u'i ka ba za mu baka ba sai ce mun baka mun baka alkautara alkautara an masa fassarori kusan ashirin da hudu amma dai a cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an cikawar Sheikh Abiya Salim da yazo kan wannan aya sai ce al-kautsar yana daukan ma'ana biyu a asali imma ne sifa wa imma alam idan sifa ce to ya shafi duk wata kyauta da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tashi da ciki idan alam ne kuma wato yana magana ne akan wannan tafki da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shine hadisi yazo wanda Imam Bukhari ya rawaito daga Anas dan Malik yake cewa baina ana asiru fil jannati manzo Allah ya ce wata ran ina tafiya a cikin aljanna idza bi naharin sai ga wani teku ko wani tafki ko wata korama ha fatahu kibabu durrin mujawwa yace gefansa wani irin wato du'ul'i ne aka kwakule cikinsa aka fafare shi katon lu'ulu'i ne sai aka fafare cikinsa aka dura ruwan a ciki shine mazubin qultu ma haza ya jibrilu sai nace menene wannan jibrilu qala hazal al-kawtharu allazi a'taka rabbuka azza wa jalla wannan shine alkautar wanda Allah ya baka fa iza iluhu sai ga tabo tabo da ke cikin wannan teku aw ilatuhu miskun asfar can ƙasa in ka tabo shi to miski ne shine ƙasar da take kasan wannan teku sannan farinsa ya ce ya fi zuma a wato ya fi madara sannan zaƙinsa ya fi zuma cikin abin da hankalinka zai iya ɗauka kenan imamu bukhari da imamu ahmad da abu ya'la da imamu tabari da ayalisi suka rawaito wannan wata ruwaya ta imamu ahmad da ibnu mubarak da imamu tabari da imamu nasa'i a wata ruwaya ma ta imamu bukhari da abu dauda da turmuzi da imamu ahmad da ibnu majah da imamu tabari duk su rawaito wannan ruwaya wanda mutawatiri ne wannan tafki da Allah ya warewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan imamu muslim ya rawaito wani hadisin shi ma daga Anas dan Malik Allah ya kara masa da yake cewa azfa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ighfa'atan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wani gangadi gangadi sun barafa a ra'asahu bayan ya farka sai ya daga kansa sama mutabassiman yana mai murmushi yana fara'a fa qulna lahu lima dhahikta menene ya baka dariya ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة أن سوكم من دوت سورة تاز تازنا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها حتى ديجي كرشي وقال هل تدرون ما الكوثر تسمي ليني كوثر فقالوا الله ورسوله أعلم قال هو نهر إذا وتقورما شيء أعطانيه الله ربي عز وجل وأن الله يبان في الجنة أتكن الجنة عليه خير كثير أقوى الهيري من يوى أتكن ونا ترد عليه أمتي يوم القيامة الأمة تازاف ذو شاء duk wanda ya sha ya daina jin kishirwa har abada sai dai ka sha ruwa dan sha'awa ko dan marmari amma ba dan kana jin kishi ko kana jin kishirwa ba aniyatuhu wato kofunan da za a ɗiba adadin nujumi kawakibus samadi sun fi yawan ko daidai suke da yawan taurarin sama kaga ba gosulo ba cunkoso ba turereniya in aka ce kofunan da za a sha yawan su ya kai taurarin sama waye san yawan taurarin sama in ba Allah ba kaga ashe babu cunkoso ba gosulo ba turereniya ba matsetseniya kenan a wajen yakhtaliju abdu minhum sai a tage wani mutum a hana shi isowa fa aqulu ya rabbi innahu min ummati wannan ai yana cikin al'ummata fa yuqalu bi innaka la tadri ma ahadathu ba'daka wannan baka san abin da suka kirkiro a bayan ka ba duk wanda ya kirkiro bid'a kamar da risala yake wa yuzadu anhu man baddala aw ghayyara za a kori duk wanda ya musanya addininsa ko ya jirkita shi bai yi shi yadda Allah ya ko annabi ba ba zai sha ruwan kautara ba kuma kenan fassara karɓaɓɓiya kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine alkautaru wata gagarima gwaggwabar kyauta ce da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita ta wannan tafki na kautar sannan duk wani alheri da Allah ya ba annabi ya shiga ciki kamar misali malamai sun fassara shi da alkhairul kafiru allazi uqiya nabiyuna duk wani alheri da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas yace shi ma ya shiga ciki na biyu al-ilmu wal qur'an ilimin da Allah ya ba manzon Allah da yake wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima to ya shiga ciki ji malam hasan na uku annubuwat wannan annabta wacce ita ce mafi darajar kyauta da Allah yake wa mutum ya mai da shi annabi ya mai da shi mursali to ita ma kautaru ce domin kautaru ana wazan fau'alu fau'alu yana nufin kasara asali dama kasura yayi yawa sai kuma aka gina shi ala wazan fau'alu sai zama mai tarin yawa mai dimbin yawa mai yawan gaske duk wata kalma da ka san yawa yana cikinta to ka sa ta a ƙarƙashin wannan za ta shiga jima da ikira mutu ko kuma haudu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allazi yakturu nasu alaihi wannan tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a yi dandazo a taru domin a sha ko na shida innahu kasaratu asba'ihi wa ummatihi al-kafaru yana nufin yawan mabiya da Allah ya bawa manzon Allah har zuwa ranar alkiyama al'umma ta tafi kowace al'umma yawa ya fi kowa yawan mabiya to wannan shi ma yana cikin kautsaru to a cikin can baya mun magana akan darajoji da Allah ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin alqur'ani daga ciki Allah ya wasafa shi da rahama amma yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ban aiko ka ba sai dan ka zama rahama kenan rahaman nan ita ce annanta ita ce kitabu da sunna duk wanda ya bi kitabu da sunna to ya dandani rahaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum ne ko aljan kuma duk wani abu da ke yawo a ban kasa shi ma rahaman nan ya dandane ta ya dotsane ta na biyu Allah ya wasafa shi da ya fi kowa kyan hali yace wa innaka la'ala khuliqin azim sannan Allah ya siffanta shi da cewa ya fi kowa kwaɗayin mu mu tsira ya kan ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim Allah ya wasafa shi da harisun alaykum sannan bil mu'minina raufur rahim sannan Allah yake ba shi da kaushin hali wa bima rahmatin min Allah linta lahu sannan Allah ta'ala ya wajabta tsira sai an bi shi yace wa in tu'iuhu tahtadu in kun bi shi za ku tsira sannan Allah ya sanya bunsa bunsa in ka bi shi ka bi Allah shikenan yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah sannan Allah ta'ala ya haramta a saba masa yace duk mai saba masa zai fada fitina فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم sannan Allah ya wajabta kaunarsa ya wajabta mana mu kaunace shi yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni fattabi'uni inna biyayya ce hada da soyayya don ba a yin biyayya ga addini sai da soyayya ba biyayya ce ta kama karya ba biyayya ce ta soyayya sannan Allah ya wajabta girmama shi yace li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwajjiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asira sannan Allah ya hana in yana magana ka daga murya يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كفوا أدى مريكو سمى دا مريم من ذن الله صلى الله عليه وسلم سنة على وجب تأيمة صلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سنة الله تعالى يا هنا أكراش دسونانسا سيدك يا رسول الله ko ya nabi Allah ko ya habib Allah ko ya khalil Allah fidaka abi wa ummi ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da sannan Allah yana kiran annabawa da sunan su amma zai kira annabi sai ya kira shi ya nuhu ya musa ya isa ya ibrahim a ardana duk an kiran su da sunan su amma annabi sai ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan muzammil ya ayyuhan mudaththir kaga wannan darasawa ce sannan sharaha sadarasa yace alam nashrah laka sadrak Allah ya rawa kirjin sa cike yake fanfan da alheri lokacin da aka yi masa tiyata an dauko ilimi aka zuba sai da gurin yake ka fanfan da ilimi aka ɗebo hikima aka zuba shi yasa ya fi kowa hikima ya fi kowa ilimi sannan wara rafa zikirahu Allah ya ɗaukaka ambatansa sannan ya saryan masa da nauyin da ke kirjinsa ya gafarta masa zunubansa in ma yayi da bayan yayi da kafin yayi da in ma zai yi sannan ya ce manzancinsa ya safi kowa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi sannan ya rantse da rayuwarsa yace la amruka innahum la fi sakaratihim ya'mahun sannan Allah ya tsarkake harshensa yace wa ma yamtiku anil hawa kuma yace ka a shiga gabansa la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi kuma yace wanda ya masa mubaya'a yayi wa Allah mubaya'a innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah sannan ya cika manzanci da shi yace walakin rasulullah wa khataman nabiyina sannan kuma rasulu rabbil alamina shine wato wato abin nan manzon da Allah ya aiko shi duk duniya baki daya sannan Allah ta'ala ya masa abuwa kafin ya gaya masa abin da yayi yace afallahu an kalima azinta lahu sannan Allah ya bashi kausara sannan ya tsare shi daga mutane ce wallahu ya asibuka minan nasi sannan Allah ta'ala ya tsarkake hankalinsa yace ma dalla sahibukum wa ma gawa ya tsarkake harshensa yace wa ma yantiku anil hawa ya tsarkake zuciyarsa yace ma ka zubar fu'adu ma ra'a ya tsarkake ganinsa yake ma zagal basar wa ma kaka ya tsarkake halayensa yake wa innaka la ala khuluqin azim ya tsarkake shari'arsa yake in huwa illa wahayin yuha ya tsarkake hanyar wa'azinsa yake qul hadhihi sabili adaku ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah ba ga kaina ba ya tsarkake sahabbansa yake muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ya tsarkake kirjinsa ta alam na shara halaka sadara ya tsarkake shi gaba ɗaya ke wa fa'ar sannaka illa rahmatan lil alamina ya tsarkake iliminsa yake allamahu shadidul kuwa sannan ya ce ni ne shugaban yan adam ba da alfahari ba ni ne wanda tutar yabo take hannu ranar alkiyama ni ne wanda annaba adam da 'ya'yansa duka suke karkashin tuta ta ranar alkiyama ni ne wanda Allah ya gafarta wa zunubansa wanda ya da wanda zai in ma yayi ni ne farkon mai ceto ni ne farkon abin bawa ceto kowane annabi yana da addu'arsa da yayi ni na boye tawa ta zama ceto ga al'ummata Allah ya rantse da rayuwarsa ya kira shi da lakabinsa ya ba shi mu'jizozi da yawa wanzanzu kamar alqur'ani dutse yawa annabi sallama kutubtar dabino yayi bege zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ya bubbugo ta tsakanin yan yatsun manzon Allah an jira idan kasada manzon Allah ya kama idan ya mai da shi ya zauna yadda yake Allah ya raya mutane da imani da tauhidi da aiko shi Allah ya bashi ladan da ba shi da iyaka ya aiko shi ga kowa da kowa Allah ya magana da Musa a dur a dur amma shi an magana da shi a sama al'ummarsa ce ta ƙarshe a zuwa ta farko kuma a ranar alkiyama shi ne wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito daga kabarinsa shi ne wanda mutane za su zo ranar alkiyama su ce fa yau Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa yin irinsa ba don haka akwai buƙatar a je wajen annabi adam annabi nuhu annabi musa annabi isa kowa ya ce a ƙarshe wajen annabi sallallahu alaihi wasallam za a zo shi ne wanda Allah ya bashi alwasilatu wal fadila shi ne wanda za a shigar da mutum dubu saba'in cikin al'ummarsa babu lissafi shi ne wanda aka halatta masa cin ganima shine wanda aka sanya wahayinsa ya fara da kyakkyawan mafarki ya ƙare da magana da Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda Allah ya tattara dukkan tafan da suka gabata a cikin littafinsa shine wanda Allah ya ce a cikin al'ummarsa duk wanda ya abin kirki ɗaya Allah zai ba shi goma shine wanda aka danka masa mabuɗan ƙasa shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wato bashi daraja da babu iyaka to ko anan kaga wannan ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi kaufa alherin da babu iyaka akwai wani mutum da ya littafi ya kira shi alfu mu'jiza wa min mu'jizatin nabi mu'jiza dubu daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama mu'jiza takan zo da ta fuska uku akwai al-mu'jiza al-ilmiya ilmi ne a mu'jiza fil ilmi akwai tilgina akwai kuma fil ilmi wa fil gina wa fil khabar wani abun ilimi ne annabi zai zo da shi na ilimi ya gagari sauran masu ilimi wani abun kuma na wadata ne kamar ruwa din nan da mutum dubu ɗaya da ɗari biyar suka ji kishirwa ruwa ya bugo ta tsakanin hannun annabi suka sha suka koshi wani kuma abin labari zai bayar nan gaba za a yi kaza shi ya wuce amma kuma muna ganin abubuwan da ya faɗa ɗin suna ta faruwa duk abubuwan da annabi ya faɗa akwai lacca da na yi wanda na ka alamun tashi alkiyama ɗari da arba'in da ɗaya wanda abin da ya tarhisu sa cikin littafin sa nihayatul alam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza duk abin da ya faɗa kuma gashi muna ganin su wasu suna tafe wasu sun wuce wasu ana ciki kun ga wannan daraja ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma daraja ce ga al'ummarsa da mabiyansa sallallahu alaihi wasallam insha Allah ya ce fasalli ka yi sallah lirabbika ga Allah mahaliccinka a nan ba faɗo wace irin sallah ba da ka kowace irin sallah ka shiga sallah da ta kowace shiga ita ce dai sallar farilla sallolin nan guda biyar su suka fara shiga sannan shafi'i da wutiri da raka'atul fajr ta shiga da duk wasu nafilfili da duk wata sallah da za a yi ta shiga ciki dan wasu ce ana nufin sallar idi ba lokacin a maka ne na aka fara idi din zaka sallace gaba daya li rabbika kai sallah ga Allah mahaliccinka wan har kuma zaka yanka shi ma kai ga Allah kamar yadda ta yake kul inna salati ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين to anan ba haka ne in za ka yi sallah kai don Allah in za ka yi yanka ma ka yanka don Allah saboda hadisi ya zo la'ana Allah man zabaha li ghayrillah duk wanda yanka dabba ga wani mutum ko gunki ko tsafi ko mutum ko aljami ko shaitan ya yanka wata dabba da sunansa to ya yanka ba da sunan Allah ba kuma ya faɗa cikin shirka saboda haka in za ka yanka ka yi don Allah kuma ka bayar don Allah kuma ka raba don Allah haka wannan layya ta shiga a hadaya ta shiga ragon suna ya shiga ragon layya ya shiga duk wani abu da za a yanka saboda Allah ko dai wanda shari'a ta ce da ragon da ake yankawa baki kamar yadda Annabi Ibrahim yana yin bako fa ta bi ijlin hanin sai ga dan faraki ha an soye shi an dafa an yanka an soya an fito da shi to irin wannan garar da ake wa baki ita ma tana ciki irin su walima irin su buɗe baki kace kullun za a yi buɗe baki da rago a kofar gidanka wannan shi ma yana da kyau in kana da hali ka sai rago talatin kwana talatin ko ishirin da ta na ramadana kullum za a yi sharuwa a tura kofar gidanka da rago ai kwa da ka samu baki wannan samarin nan da ba su da gurin kwana ai wani kullum har da gishirinsa da yajinsa zai tafi da cokalinsa yau ce ya tanadi gishirinsa ya sa a jihu da da yajinsa saboda kada a je neman yaji inna shani aka huwal abtar Allah ya ce lalle mai kinka ko mai muzanta ka shine mai yankakken baya kaga shani'u shine wanda yake kinka yake bata ka wanda yake wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu kada kiyayyaku da wasu mutane ya sa ba za ku yi musu adalci ba ku yi adalci shi kusa da tsoron Allah to wane ne wani mutum ne na musamman Allah yake nufi da inna shani'aka huwa al-abtar ko ya shafi kowa fa al-qiyama ta tashi wasu malamai sun ce an fara ne da wasu mutane su suka fara yunkurin ɓata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban su shine Asi dan Wa'il Sahabi shi ya fara gaya wa manzon Allah bakar magana Abdullah dan Abbas yace ta sauka ne akan Asi dan Wa'il ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kofar masallaci sai ya tsaya yana zantar da shi har sai da Asi din ya shiga masallaci sai ga wasu mutane daga manyan Qurayshawa sai suka ce da shi da wa kuke magana ɗazu sai ce da wancan al'abtar din saboda lokacin wai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ya rasu saboda aka sai ce ai manzo Allah tun da ƴaƴansa maza suna mutuwa zai zama yankakken baya gare shi za a manta da shi ma wata bai san ku Allah ya riga ya gama da wannan ba wa rafa'ana laka zikraka a kiran sallah ana sa sunansa a iqama ana sa sunansa a tahiyya ana sa sunansa saboda haka Allah ya ɗaukaka martaban manzon Allah wacce ta fi ƙarfin wani ya zo ya dakatar da ita ko ya tsayar da ita. Ba ka ce wannan shine dalilin da yasa wato sai Allah ya raji kun san da an taɓa annabi Allah yake ba da amsa to shine Allah ya faɗi wannan. Nabi aka ce Abu Jahil ne shine ya faɗi wannan cewa tun da ‘ya'yan annabi al-Qasim ya rasu Abdullahi ya rasu Abdayyibu Tahir sannan kuma ga abin nan Ibrahim ko da yake lokacin kafin Ibrahim din ne tunda a makari sai suka ce ƴaƴansa maza mutuwa suke dan haka ba zai yi baya ba bayansa zai yanke shine Allah ce inna shani aka huwa al-abtar shi mai aibanta kan shine zai yi mummunan baya na uku wasu ce Abu Lahab ne shi ya faɗi wannan magana jimalan asa'u na hudu suka ce uqbatu bin abi mu'aytin ne ko kuma ka ce shimru bin afiya duk malam shibir bin asiya ya faɗi wannan na kuma biyar aka ce ana nufin duk wani mutum wanda ya zama kangarare ko a cikin ƙwarai ko a Najeriya ko a Amurka ko a ina a duniya idan mutum ya ce zai aibata manzon Allah sai ya yi mummunan ƙarshe kun ji an ce wanda ya kira taro na gani a wata jarida da aka buga wanda ya kira taron cin annabi sallallahu alaihi wasallam din nan a Amurka da Faransa dan sa ya musulunta shi yayi taron kin jinin musulunci aka shirya duk mai kin jinin musulunci zo shi ta zanga-zanga su kuma Allah shi ikonsa sai wasu tura su ma ba musulmi bane su kuma suka yi taro na kiyayya da masu kin musulunci su ba musulmi bane amma suka ce tunda an yi taro na kin musulunci su kuma za su yi taro na kin masu kin musulunci su ma suka yi musu raji kaga Allah da ikonsa to sannan kuma za mu ga a tsawon tarihi duk wanda ya shiga haƙƙin manzo Allah Allah baya barin sa tun daga farkon duniya har zuwa yau duk wanda ya taba haƙƙin manzon Allah Allah baya ba da sa to duk wanda ya zo ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan a baya wannan dai sunansa a Abu Jahil wanda ya sa aka ɗauko tsohon mahaifa ta raƙumi aka dora annabi sallallahu alaihi wasallam a baya da annabi ya ɗago lokacin da Fatima ta zo ta ture masa sai ya masa addu'a Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa duk waɗanda annabi yayi addu'an nan sai da naga ga wasu su abada duk an kashe su gaba daya mutum saba'in manya-manyan umurzawan ƙurayshawa waɗanda suka yi fito na fito da annabi sai da Allah ya share masa su gaba daya daga cikin sharrin da suka yi tsata annabi suka ce masa yana da motsin kai Allah ya ce wa qalu ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka lamajnun sai Allah ya ce nun والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون yace ma bi sahibukum min jinna abokin nan naku ba shi da hauka Allah yake ba da amsa suka ce masa mai sihiri wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura suka ce masa wa in wa in yaru ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir haka nan kuma suka ce in haza illa sihrun yuqtar in haza illa qawlul bashar Allah ya ce sa'uslihi saqar duk wanda yake qur'ani tsafi ne ko yace annabi matsafi ne ko yace musulunci tsafi ne ko faɗa wani ce Allah ya ce sa'uslihi saqar sai na saka shi a cikin wata sakara wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar ba ta barin komai sai ta cinye shi baki daya sannan suka ce ƙarya وقال الكافرون إن هذا إلا كافرون هذا ساحر كذاب suka ce sahirun ne kazzab shi ma Allah ya musu raddi suka ce in haza illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharuna suka ce kuma a asafirul awwalina suka ce qaulul bashar suka ce kahin Allah ya ce ma huwa bi kahin suka ce sha'ir ya ce ma huwa bi sha'ir duk an an taba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake bada amsa to shi yasa idan ka tsaya akan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai hakuri duk abin da aka gaya maka ko aka bata ka Allah ne zai dinga kare ka misali na Aisha tace man taqaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi ka annabi bai taba daukan fansa dan kansa ba bal yanta imu idahu tika hurmatullahi ta'ala in kaga yayi fushi to Allah aka saba shi ma da an taba shi sai Allah yayi fushi sallallahu alaihi wasallama saboda haka duk waɗanda suka yi yunkurin ɓatanci ga annabi kun ga dai abdu inyas inda ta kare musu abdu inyas da shi da tawagarsa wanda suka yi taro suka faɗi mummunan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga karshe ta tike suka yanke musu hukuncin kisa wannan kuma jan kunne ne kuma insha Allah za a zartar da wani hukunci a kansu jan kunne ne ga cewa kowa ya yi taka tsantsan wajen magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ta girmamawa ya faɗi magana ta ladabi ya tafi ya faɗi magana ta mutuntawa kuma ta ilimi ba kawai molanka ba yadda suke ake ta shirya waƙe da nufin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a kafa lajana a kafa kwamiti duk wata waka bai haramta a yi wa annabi waka ba ana yin waka tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kariya kamar yadda Hassan bin Sabit da Abdullahi bin Rawaha da ka'ab bin zuhair duk sun wa'annan sallallahu alaihi wasallam waƙoƙi na kariya wani yana cewa hajjauta muhammadan fa ajabtu anhu fa inda allahi fi zaka aljaza'u hajjauta muhammadan barran taqiyan rasulan lahi shibatuhu alwafa'u fa inna abi wa walidahu wa irzi li irzi muhammadin minkum wifa'u annabi yana cewa harbe su da baitukan ka yafi musu zafi fiye da saran takobi don mutum zai yi waka yayi tafi ilimi taladaji da girmamawa amma a ce shatan annabi ɗaukairan annabi Michael Jackson ɗin annabi ina mutunci yake a wannan da Allah Michael Jackson ɗin annabi ban malin annabi wane ne ɗin ba a girmama a cikin wannan wanda ya kamata a hana a kafa kwamiti a samo waɗanda suka san harshe a samo waɗanda suka san shari'a a samo waɗanda suke suka san tarbiyya da ladabin abin da ya kamata a gaya annabi da wanda bai kamata ba duk wanda yake ya rubuta waka ba a hana ba kuma waka dubu za a yi ana mahaba da ita amma ta zo karkashin wannan lajana a tashi a kalle ta ta bangaren harshe a kalle ta ta bangaren ilimi a kalle ta ta bangaren ladabi abin da aka faɗa din ya kamata a ga annabi irinsa ko bai kamata ba yanzu misali in ka kalli sarkin garin ka kace sarkin garin mu bai yi kama da gyaɗai ba ai ka zage shi ko ka ce sarkin garin mu ya fi gyaɗai dama ya fi gyaɗai za ka zagin sa ma kai da ka kalmar gyaɗai a cikin yabansa to akwai kalmomin da kai kana so kai yabo amma aka ɗauki masana yabo ɗin aka ba su suka duba sai su ga wannan akwai kurakurai saboda haka akwai bukata a yi wannan lajana a kuma dinga tantance irin waɗannan waƙoƙi domin a tabbatar suna kan ilimi suna kan tarbiyya suna kan ladabi ba a gaya wa annabi abin da bai dace ba na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
wannan sura ita ce suratul kafirun ita ce sura ta ɗari da tara tana da ayoyi guda shida kai daga jin sunanta ka san abin da ta kunsa ita ce suratul ikhlas suratul ikhlas alqur'ani guda biyu ce da suratul ikhlas wato suratul bara'ati min shirki da kuma suratul ikhlas suratul tauhid al-asma'i was sifat waɗannan surori guda biyu annabi yana yawan karanta su a cikin wato nafila kamar nafila da ake yi a lokacin a raka'atul fajr da da shafi'i da wutiri annabi yana yawan saka su a ciki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani bayan magariba ya yi raka'a biyu sai ya karanta fatiha da kulya a raka'a farko sai annabi ya ce wannan yayi imani da Allah da ya karanta fatiha da kul huwallahu a raka'a ta biyu sai annabi ya ce wannan ya san Allah da aka aka ce ana koya wa mutum suratul kafirun saboda ya tabarra'u min shirki kuma a koya musu suratul ikhlas sun suratul samad domin ya koyi kuma tauhidi dama kuma addini biyu ne tauhidi da kubuta daga shirka a nan addini ya kare gaba ɗaya ba a bauta wa Allah da wata ibada da ta kai tauhidi ba kuma ba a yi wa Allah sako da laifin da ya kai shirka ba saboda haka ayar da take sura take karantar da tauhidi tsanka ita ce suratu Allahu ahad sura da take kore shirka tsantsa ita ce wannan sura da aka fara ibnu kasir yace hadhihi suratu sai mu ji bayanin ibnu kasir yace hadhihi suratu suratul bara'ati min al-amal alladhi ya'maluhu al-mushrikuna ita ce sura da take nuna kubuta daga abin da mushrikai suke aikatawa wa hiya amiratun bil ikhlas fihi kuma wannan sura ta yi umarni da a tsantsanta ikhlasi ga Allah wa qauluhu da Allah ya ce kul ka faɗa kenan annabi dan sako ne wannan hukuncin na Allah ne ya ayyuhal kafirun ya ku dandazan kafirai la a'budu ma ta'buduna ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a'budu kuma ba za ku bautawa abin da nake bautawa ba, wala ana abidun ma a haka ni ban gamsu da abin da muke bautawa ba, wala antum abiduna ma a abudu, kuma ba ku gamsu da abin da nake bautawa ba, don haka tun da ban bauta ba, ban yadda bauta na ku ko ban yadda na ku daidai ba ne, shi ne wato abin da ɗin ba, a mai sa aka yi ba, in ka kula na farko wala la a abudu ma ta abudu ne na biyu kuma wala ana abidu nan a abudu nan abidu abidu ismu fa'il ne a abudu kuma fi'ilun fi'ilun madin fi'ilun mudari'un ne a abudu ana abidu kaga abidu ismu fa'il a abudu kuma fi'ilun mudari da haka akwai bambanci tsakanin wannan jumlar da wannan jumlar la a'budu nan kuma wala ana abidu bai ce wala ana a'budu ba kuma sai ce wala ana abidu ban kasance mai yarda ba idan na bauta wa nawa to ko ban yarda na ku daidai ba ne dama shine sharadin ikhlasi a cikin ibada ka yarda naka daidai ne kuma ka yarda wanda duk Allah bai sauka ba ba daidai ba ne kuma yanzu abin da ake yaƙi da shi shine wai ka yarda naka daidai ne na wani ma daidai ne duk da ba ka yi mu kuma namu ne kaɗai daidai ragowar duk ba daidai ba ne shi ne wannan ma'anar wada ana abidun ma abatu ba zan karɓa ba ban yadda na ku daidai ba ne shi ne malam ibnu kafir yake yashmalu kulla kafirin wannan aya ta haɗa duk wanda bai imani da Allah ba ala wajhil ardi a duk faɗin ƙasa walakin al muwajihuna bi hadha al khitab sai dai waɗanda aka dosa da wannan magana kun kuffaru quraish an fara ne da su وقيل إنهم من جهلهم saboda jahilcinsu da au rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ibadati awsanihim sadatan suka ce wai annabi yazo ayi ayi gamayya ayi tarayya abota wa Allah shekara daya wa ya'buduna ma'budahu sadatan su ma zo su bauta abun bautar sa shekara daya fa anzalallahu hadhihi surata wa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam fiha an yatabarra'a min dinihim bil kulliyati Allah yake ka yi watsi da hanyar su ka ka fita sha'anin su to shine a la a'budu ma ta'budun bana bautawa abin da kuke bautawa wala antum aabiduna ma a'budu kuma ba kwa bautawa abin da nake bautawa wala ana aabidun ma abattum haka nan ban gamsu ban yadda ban karba abin da kuke bauta a matsayin addini ba wala antum aabiduna ma a'budu kuma ba ku kasance masu karɓar abin da nake a matsayin addini ba an ce wannan ya shafi waɗanda za su muke kafirai domin wasu musulunta da yawa daga cikin su lakum dinukum waliya din naku addinin yana gare ku nawa addinin yana gare ni da wannan ƙarshen surar ne al-Imam Shafi ya kafa hujja akan cewa al-kufru millatun wahida shi kafirci duk ɗaya ne don haka idan aka kawo mana shari'a ba Yahudi ya auri ba na tsariya za su iya cin gadon juna ko ba mahuda ya auri ba nasariya ko ya auri ba ba yahudiya za su iya cin gadon juna domin addini ɗaya suke dukansu hukunci ɗaya za a yi musu dan me kullu ladina kafaru min ahli kitabi wa lal mushrikina munfakina haka Allah hada su duka ɗaya saboda haka addinin su ɗaya ne shine a a yace inna anna rahatan min quraish wata gayya ce daga cikin quraishawa منهم الوليد بن المغيرة cikin su akwai al-Walid bin al-Mughira wal Aas bin Wa'il wal Aswad bin Abd Yahusa laqu Abbas bin Abd al-Muttalib sun gaba da Abbas fa qala ya Abu al-Fadl law anna ibn akhika istalama ba'd alihatina la saddaqnahu bima yaqulu wal amanna bi ilahihi wa abin da suke so annabi ya zo kawai ya shafa guncin su ya shafa kawai shi in ya shafa to su sun yadda an samu tarayya ya shirin shafa kunjin kawai shi ke su ma sai su bauta Allah kamar da aka yi a wata ƙasa wacce aka ce addinai uku nan haɗe su guri guda da yahudanci da nasaranci da musulunci a daina gida masallaci a daina gida coci sai dai a gina wani abu shi prayer room saboda haka ran lahadi a ciki za a yi service ran asabar a ciki za a yi service ran juma'a a ciki za a yi sallah wai saboda karahiya a kawar da kin juna a'a mu musulunci ya ce namu ne gaskiya kuma mu mun yarda namu ne gaskiya amma kuma bai ce mu je mu rigima da wani ba shi ma ya yarda nasa ne gaskiya amma mu ba za mu yarda nasa gaskiya ba ne sharaɗin namu sai mun yarda namu ne gaskiya kuma mun yarda wanda duk ba namu ba gaskiya ba ne to amma kasancewa mun ce naka a aƙida ba gaskiya bane bai hana mu zauna da kai mu tattauna ba bai hana mu makotaka ba mu yi mu'amala ta zamantakewa ba in ba ka da lafiya mu je mu dubo ka bai kasuwanci da kai mu sana'a da kai amma ba yadda za mu yarda naka gaskiya ne ko daidai ne wannan ya fi tasowa idan ranar kirsimeti ta zo sai mu ce ta an gaice shi an ko an dafa abinci an kawo masa ko an yi waye ko an yi waye ya ta tambaya ya ta bugo mana waya aka rama kalla in dai kai da wannan addinin gaskiya ne to duk wanda ba shi ba gaskiya bane amma bai hana ku yi mu'amala da mutum ba amma ban da ranar addinin sa in yace yau ranar addinin sa sai ai ban da kai a ciki amma kowace rana cikin kwanakin shekara ɗari uku da sittin ku yi mu'amala amma in yace yau rana aƙida sa ce ban da ranar sai ka ce a yau mista abin nan ai yau kuma yau kirsu kai kirista ne kake kirsu bai ni musulmi ne kuma ina musulunci ka bari sai gobe ma ci gaba da tattaunawa eh za mu yi mu'amala ta kasuwanci ta sana'a ta zamantakewa take kawo makotaka baka da lafiya je in duba ka kana jin yunwa in baka abinci kana jin kishirwa in baka ruwa baka da sutura in baka an maka rasuwa in maka sori an ka samu abin kirki in maka wannan duk ba laifi bane a aqida ta duk ba laifi bane wannan dan wannan shi ake kira kyakkyawar mu'amala amma in yadda naka daidai ne to ni kuma ya rubuta nawa shi yasa ban la yukaffiru mushrikeena fa huwa kafir wanda bai yadda arna arna bane to shi kansa ya zama arni saboda haka wannan shine lazumin aqidan mu dole ne ka yadda wanda duk ba musulunci yake ba to baya kan daidai na biyu akwai utubatu bin rabi'a da umayyatu bin khalaf sun gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammad la da uka hatta tattabi'a dinana wa nattabi'a dinaka mu zo mana ai tarayya ka bi namu mu bi naka fa in kana amruna rashadan kunta qad akhadta bi hazzika minhu idan namu ne daidai kaga ka dan ka tsotsa kai ma wa in kana amruka rashadan kunna gada akazana bi hazzina minhu in naka ne daidai ma mu mun tsotsa to ka an raba kamar kenan ka sa ko da suke wannan sai addini uku wai sai ce bai san wanda ne gaskiya ba amma in yi uku to duk wanda za a kira na alƙiyama da shi za a ce malam in kana son kai duk abin da yake daidai a cikin wani addini ka zo musulunci idan yahudanci kake yi akwai girmama annabi Musa da Attaura to ka zo musulunci akwai wannan biyu idan nasaranci kake akwai girmama annabi Isa da Maryam da Injila a musulunci ma akwai wannan to amma in girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ne to babu addinin za ka shiga ka tsira sai musulunci da haka musulunci shi ya hada uku ya hada hudun ya hada duka abin daidai yana shi musulunci kai ina muku alƙawari duk wani abu da yake daidai a wani addini gaskiya ne abin daidai ne to akwai shi a musulunci akwai kuma abin da yake gaskiya ne daidai da a musulunci babu shi a sauran addina za ka ga shigo musulunci ka haɗa duka domin a musulunci sai ka yarda da duk annabawan Allah Maryam an kama sunanta sau talatin da hudu a cikin Alƙur'ani ba na jin ko a cikin Bible akwai sunanta sau talatin da hudu annabi Isa an kira shi almasihu sau goma sha ɗaya an kira shi Isa sau ashirin da biyar an kira shi ibnu Maryam sau ashirin da uku an kama sunan injila da attaura sau kusan wannan sha takwas wannan sha biyu a cikin alkur'ani to dan Allah me yin sanya tsira ai zai zo musulunci saboda haka mu namu ne daidai rago duk ba daidai bane an yi ta wai wani bakwakwace ne yake da tireda to yana da yaro in zai yi tafiya sai ba yaron ya tsare masa tireda wannan akwai wani a ibo yana yana siyayya a gurin to shi ya zo shi dan ba sakwace ka san su sakwace ba koye koye komai kawai gaskiya ce kuru to da haka yazo sai ta kai kahuri ne kaka ne kaka da ya kahuri kai kahuri ne kake so to shi ashe baya son wannan kalmar kahuri da ake ce masa to shi ne da mutumin ka ba sakwace da sai ce wannan yaro naka muna siyayya amma mun zai da ce mana kahuri kahuri wannan kahuri ba masu so sai ce eh gaskiya ne ce kana sallah in ce a sallah ba ma yace dan kahuri kan kahuri kan kaga an kai kara gidan mutuwa kenan yace dan kahuri kan kahuri kan a batun ba ka sallah kace kai ba kahuri ba da dai an kai na uku suka ce aka quraishan qalu nabi sallallahu alaihi wasallama in sarraka an nattabi adinaka aman in kana so mu ba addinin ka shekara guda wa tarju ila dinina aman sannan ka shigo namu shekara guda shine Allah ya ce a a raba gari kowa ya je nasa saboda haka kun ga ashe kenan wannan jumla ta biyu ba tauhidi ne akan jumla ta farko ba jumla ta farko tana nufin yin addinin jumla ta biyu kuma rashin karɓar nasu a matsayin addini domin za ka iya yin naka kuma ko baka yi na wani baka yadda na wani daidai ne to sai aka raba ba zan bauta wa abin da kuke bauta ba kuma ba zan gamsu cewa abin da kuke yi daidai ba ne yawa shi ne biyu haka shekul islam ya kawo wannan ibnu kasir yace wala ana abidun ma abattum wala antum abidun ma muftil mustaqbal wasu kace yanzu ba zan bauta abin da kuke bauta ba gaba ma ba zan bauta abin da kuke bauta ba amma sai ke cewa summa yace akwai wani kauli wa huwa anna al-murad bi qawlihi la abudu ma ta'buduna nafyul fi'li li annaha jumla fi'liya nan ya kora aikin ne wala ana abudu ma abattum nafyu qabulihi lidhalika bil kulliyya ba zai bauta wa naku ba kuma sannan naku ba daidai bane nasa ne daidai li anna nafaya bil jumla al-ismiyya akadu فكأنه نفى الفعل ومعناه نفي فكأنه نفي الفعل ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba a cikin waɗannan maganganu guda hudu da aka yi akan la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wasu ce an maimaita jumlar ne dan a karfafa ta wasu ta ce a'a ta farkon tana nufin yanzu ba zan bauta naku ba jumla ta biyu kuma a gaba ba zan bauta na uku ba na uku kuma nawa ne daidai naku ba daidai ba ne shi ne kuma wanda ya fi daidai domin wannan shi ne ka'idar bara'at albara'a shi ne ka yadda naka daidai ne sannan ka yadda duk wanda ake ba naka ba ba daidai ba ne yawa to shi ne Allah ya sa mu dace abinda wannan sura ta faɗa na ikhlasi da tauhidi da gudun shirka Allah ta'ala ya sa muna ciki abin da ta faɗa na tauhidi da tsantsanta bauta ga Allah Allah ya sa muna ciki wanda yake assalamu alaikum malam mutum ne yana tuka mota sai ya yi haɗari har mutum shida suka mutu to bala idan zai yi kafara zai yi akan mutum shida ne ko ko kafara ɗaya zai yi to na farko dai a duba dalilin hatsarin kuma wanda zai ba da wannan labari hukumar kare haɗurra ita za ta fitar da rahoto na yadda abin ya faru idan ma ba laifinka ba abin da za ka yi amma idan aka gano mota ka ce ba burki ko ka yi overload ko kuma ka kana jin bacci ko ka yi tukin ganganci ko ka saki hannunka aka dai gano kana da sa hannu a kaso mai yawa wajen faru hatsarin to waɗannan mutum shida kowa sai an biya diya ta miliyan talatin da ɗaya idan kuɗi za a bayar idan raƙuma ne kowanne raƙumi ɗari in saniya ce kowanne saniya ɗari biyu idan kuma rago ne kowanne rago dubu biyu za a bayar so shida idan kuma a dinari ne dinari dubu idan dirhami ne dirhami dubu goma sha biyu sai dai in sun yafe maka illa an ya saddaku ko kuma sun yafa wani shashi sun ce a basu wani shashi to sai ka bayar da abin da aka ce ka kawo ka kuma bar abin da aka yafe ma idan ko ba ka da sa hannu a ciki tsotsayi ne ya zo kawai babu wani motsinka ko kuskurenka to shi kenan ka sha in ko za ka yi kafarar nasu kana da hannu a ciki to duk kowane mutum ɗaya sai kai ma azumi sittin sittin domin kowane ɗaya rai ne kuma abin ran akewa ba wai za ka kashe mutum dubu ba bai da wani malami ya ce wai wani ne yake tuka jirgin sama in aka samu kuskure wajen mutum ɗari biyar suka mutu a jirgin to shi ne wai yanzu to ya zai yi sai malami ya masa fatawa kawai ya sittin guda ɗaya kawai ya zai iya yin na sittin sittin har ɗari biyar kawai sittin guda ɗaya kawai ta neman gafara Allah to to shi ne akwai malaman da suke ga kawai in suka yawa sittin guda ɗaya za a yi sai a ce saboda sai a ɗauke su a matsayin kawai hukunci ɗaya to amma dai malamai abin da na karanta karkashin wannan aya wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a na duk wajen tafsiri goma sha biyar karkashin wannan da kuma tafan hadisi da mazhabobi malikiya shafiya hanbaliya hanafiya kusan kaso 85 na malaman musulunci sun tafi akan cewa kowane mutum sai an yi masa diyarsa daban in kuma azumi za a kowa sai masa sittininsa daban amma akwai yan kaɗan daga cikin malaman wanda suka ce a iya yin mutanen suna da yawa an kai sittin guda ɗaya a shi kenan wanda ya ce malam na ɗauki azumi a Najeriya sai na je wata ƙasa wadda take da bambancin lokaci da Najeriya to malam ya zan yi sai ka wancan ƙasar ai ba Najeriya ko Saudiya Allah ya hukunci ba ya yi hukunci ne da fitowar da fitowar alfijir da kuma to da in ka je ƙasar da awa shida ake rana ta faɗi sai ka koma wannan tsarin kasar kana zuwa yanzu kayi awa hudu kawai kana zuwa kan sai kasar babu rana ta faɗi ka sha ruwa dama ai an gina azumi ne ba akan adadin awanni ba in kuka kula an gina shi ne akan ketowa alfijir da faduwar rana ba a faɗi yawan adadin awannin da ke tsakani ba wani ya bugo min daga jamus ya ce sun shiga wani yanayi awa goma sha takwas ake azumi rana in ta fito sai ta yi awa goma sha takwas take faduwa don haka da daddare awa shida suke da shi a awa shidan nan za su sallar magariba su sallar isha su sahur su buɗe baki su kuma sallar tahajjudi da awa shidan nan za a gama komai sannan awa goma sha takwas kuma ana cikin rana da ce to haka za ku yi azumi wani kuma ya fito min daga wani tsibiri can yankin yankin abin nan rasha suna wani tsibiri rana gaba ɗaya awa shida take yi da haka da azumin da shan ruwan a awa shida ne da nace shi kenan kun kun more kuma da kan ka samu kanka a inda dare yake da tsawo haka za ka bi in ka samu kanka a inda rana take da tsawo haka za ka yi in ka samu kanka a inda kuma gabaki ɗaya rana ake ba dare ba ko ka samu kanka a inda dare ake yi kawai babu rana to Allah jannatu da'ima lil ifta sun yi fatawa akan wanda ya samu kansa inda dare kawai ake yi babu rana to sai su duba kasashen da suke kan wannan area sai su dinga amfani da buɗe bakinsu da azuminsu ko da da ranar ne sai kawai tsayar da lokacin su yi taho kuma an jima kuma sai su buɗe baki ga rana kuru-kuru da ita za su taho da ita za su buɗe baki saboda za su kalli kasashen da suke kusa da su wanda suke samun dare da rana yaushe ne dare yake shiga da rana take faɗuwa sai su amfani da wannan haka waɗanda su kuma sun samu kansu a dare kawai to su ba abin da za su yi kenan sai su yi amfani da ƙasashen da suke kan location ɗinsu sai su dinga amfani da waɗannan wanda suke kusa da su masu dare sai su dinga amfani da daren su da ranar su gwamnan hau guda nan gwamnan guda nan wata gwamnan To, ci gaba da ake na samun kayayyaki da ake kawowa, wani ya kawo kuɗi dubu goma sha hudu da ɗari bakwai daga 'yan kasuwa ɓangaren 'yan lemo. 'Yan kasuwa ɓangaren 'yan lemo sun kawo dubu goma sha hudu da ɗari bakwai. Akwai dubu uku daga 'yan kwamfuta downloading, har da 'yan downloading? Ba sa uploading sai downloading na jihar Gombe, to sun kawo dubu uku Allah ta kawo musu alheri su ma. akwai dubu tara ɗari biyar daga yan bayan igiya hannun hagun malam har zuwa jikin filas haka ke ok bayan igiya haka ke canjin eh to yan bayan jamara ne daga ina amma ta can ai ba nan tsaye ba kowanne ai ai ai arraba ke daga kan wannan fila abin da ya canje nan banda bayan a'a ka kula da kyau yan bayan igiya hannun hagun malam kaga nan ko fesin nake su za ka hannun maguna nan ke nan za ka daga nan zuwa can duk Allah muku albarka to ne ne to yamana ya tukuna dubu takwas da naira ɗari daga ‘yan bayan igiya hannun daman malam nan kenan daga kan wannan fila zuwa haka haccen jikin garu to Allah ya muku albarka da haka tsakiya ne yanzu ake yi ana jiran ku yan tsakiya a tamfa guda biyu yaji ashirin daga alhaji sani mai yaji tsaini oke tsaini mai yaji a bawa marayu da waɗanda suka musulunta fi sabilillah akwai yar uwa umman babawo da take kawo kunu da shinkafa a dafe a majalisar kofar ofishin da'awa ko bukatar ita ma ya mata addu'a don Allah ya taka mata da alheri wannan ai ta taimaka irin samarin nan da ba su da wani inda za su je su ci abinci ba inda za su yi sahur kaga sai ka ka samu rabu da baki kuma ka samu leda ka zuba na sahur ka daure da ka je sai ka kwance dan kai ya bashi kuɗi dubu shida daga wani bawan Allah ya ce a saka Allah ya saka masa shi ma da alheri dubu uku daga wasu samari ba dama su uku kowa dubu ɗaya ɗaya kenan Allah ya ga musu bukatun su na alheri dubu biyu da ɗari uku daga miji da mata da ƴaƴansu kuma Allah ya biya musu bukatun su na alheri to Allah ya biya musu dubu uku daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya bashi auren da yake nema da kuma aikin gwamnati da yake nema duka biyu a tamfa ɗaya da kuɗi naira ɗari daga wata ‘yar uwa ta mata ta yi mata addu'a na ko ta atamfa guda ɗaya daga wata baiwa Allah ta ce ima ita ma yi mata addu'a to ana nan ana ci gaba da tara waɗannan kayayyaki wanda za mu gabatar da su ga waɗannan bayan Allah da suke jiran mu suke kuma sauraron mu muna fata Allah ya amsa akwai babbar rasuwa da aka yi mana na Dr. Aminu Din Abubakar wanda shine ciyaman na hukumar hisba kuma limami na masallacin addawa sannan babban malami wanda duk wanda ya zauna a kano tsawon shekara talatin zuwa arba'in ya san da aminu jin abubakar wajen karantarwa da wa'azi da ilmantarwa da faɗakarwa da kira zuwa ga sunna kusan muna iya cewa shi ne jagoran kafa sunna a jihar kano duk wani mutum da ya kai sunna kano to ya samu da aminu jin yana wa'azi ne akan sunna to Allah ya masa rasuwa ya je yayi umara ya gama umara ya je asibiti check up anan Allah ya masa rasuwa yau din nan aka yi sallar aka yi aka sallace shi a masallacin Makka a sallar Isha wanda an ce sama da mutum miliyan ɗaya waɗanda suka je umara suka yi masa sallah da sauran waɗanda suka rasu a wannan guri to muna fatan Allah ya sa ya yi kyakkyawan ƙarshe Allah kuma ya kafarta ma kurakuransa Allah kuma ya sa aljanna ce makomarsa Allah kuma ya karbi ayyukan da ya yi na karantarwa da wa'azi da ilmantarwa ya kuma yi wa 'ya'yansa da ya bari su goma sha takwas ko sha tara waɗanda ya bari Allah ya musu albarka kuma ya sa su gaji juriya da wa'azi da karantarwa irin wacce yi da sauran musulmi duka da suka rasu maza da mata wanda muka sani da wanda bamu sani ba duk muna roƙon Allah ya musu rahama اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك